الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا مسلمي أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya cikakka kuma ta musamman ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda a cikin ilimi da kadarawa ce muka sake samu samun dama halarta a wata wuri da tara albarka domin ci gaba da tafsirin muna alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma wata fasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko ga gaskiya sannan kuma ya ba mu iko yin aiki a yau muna mutum goma sha tara ga wannan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shi ne ya da kusan tabbas da watan mars watan uku miladiya ta annabi isa tana shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan har yau a cikin tafsirin suratul ma'ida tsakiya mun ba aya ta saba'in da biyu a yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta saba'in da uku inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم har yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi mun bayani bisa kan aqida ta nasara kiristoci jiya a aya ta 72 Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mu da kafircin wa'anda suke cewa annabi Isa shi ne Allah inna Allah huwa al-masih ibn Maryam muka ce a cikin aya akwai abin da ke tabbatar da cewa annabi Isa ba Allah ba saboda an tabbatar da cewa ibn maryam ne dan maryam kenan yana da uwa kuma kowa ya san mahaifiyar da ake sai muka ce duk wanda aka haifa kenan akwai lokacin da aka yi wanda ba ni to ta yi kasancewa ba ya da za'ir ma kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dai har yau wannan aya sai ce ba fara masihu ya bani Isra'il, annabin Isa alaihi salam shi da kanshi ya kare ta su. Ya ce, ya bani Isra'ila, kutu wa a rabbi wa kuna Allah ubangiji na kuma ubangiji. Haka ne yake rubuta a cikin injina. Kiran da har shi ya yarda da cewa Allah ubangiji shi da kuma ubangiji su. Kiran suna tarayya ga ubangiji guda. Kiran ta shi ne kuma cewa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu man yushrik billah ku sani ko wanda ya haɗa Allah da wani annabi guda ko wane ne wani ko wane ko mala'ika ne ko annabi in dai har ka haɗa shi da Allah a cikin wata duka shi Allah subhanahu wa ta'ala ne ka kana harama Allah alaihi janna to Allah ya haramta ba duk wanda ya shirka da aljanna ne sai wa ma'awakun na sannan ko ko shi wuta ce ranar ƙarshen kiyama وما للظالمين من الأنصار كفر من الظالمين فاسد وأن تزكي كابوس من تشكي to sai Allah subhanahu wataala a cikin ayat 77 da uku sai yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha har yau wa'anda suka ce Allah shine ubangiji na uku ko kuma abu ko ta na uku to su ma sun kafa idan ka karanta tafsirin razi ko kuma tafsirin kurkuri da sauran tafsirai za a ga sun ce zalin salasa da alihatin a gini Allah shi ne na ukun alloli guda uku wanda ake guda kaga wannan kai magana shi da ke wanda suke cewa Allah uku ne a cikin kirkirci sun kasu kashi akwai wanda suke cewa Allah ɗan guda uku kenan annabi isa Allah ne mahaifiyar annabi isa maryam Allah ce sannan kuma Allah Allah ne kaga nawa kenan uku kenan ko to wannan mazhaba a mai cewa Allah guda uku ita maryam Allah ce annabi isa Allah ne Allah Allah ne abin da ke tabbatar maka da cewa suna ce maryam ita ma Allah ce ayoyi na ƙarshen wannan sura sura mai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi isa ya ce mishi أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إذ كان النبي إساء كيني كتشي مختلف ولكيل الذين معي ياتا أنفر وتاو دابي كما باين كسا yana ka ganin ya tabbatar da cewa hatta da ita Maryam akwai masu ganin cewa ita ma'ana an gane ko wannan ita ce fuska ta farko sannan kuma alqur'ani mai girma ya tabbatar da cewa akwai masu ganin wannan ra'ayi To akwai fuska ta biyu ta cewa Allah uku ne. Shi kuma ra'ayin wasu ne daga cikin kiristocin wanda yanzu su da suka yi yawa. Ba sai kiristin wanda in kana kallon ko ba mutum yake in ya sami sai ya taɓa nan kushin shi ya taɓa nan ya haka. Kaga uku kenan ko? To ukun nan Allah ɗan guda uku na ɗaya akwai the bad uba. uba shi ne Allah ne wanda muka sani. Ako Rufis ɗa, sannan shi ne annabi Isa a Isa. Akwai San Esprit, Ruhu Kudus, yana mala'ika Jibril shi ne da kuma Mun gane ko? Sai su ce maka su ba su ce Allah ba. duka wa'annan guda uku din su ne suke haɗuwa su bada Allah guda. Kun gane ko? Kenan shi Allah uba wajen su shi ne zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah da dai muka sani ne. Zatin shi ne Allah uba. Mun gane ko? Shi kuma ɗa shi kalma Allah ce. ai annabi Isa wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ne ko ruh min ai kalma Allah ce Allah ce ne kun fa yakun sai annabi Isa ka annabi Isa ya kasance ko to kenan shi dan nan shine kalma Allah kun gane ko sai su ce maka kalma Allah ta garwayi a cikin annabi Isa alaihi salam irin garwayi wadda ruwa suke yi a cikin giya ko kuma ruwa suke yi a cikin nono ko madara ko cikin ruwan tiritam. Yanzu ka iya tsami ruwa daga cikin tiritam a samu tiritam ɗin ba a samu. Ka iya tsami ruwa daga cikin madara a samu madara ba ka iya tsami da ko. To haka ba ka iya raba kalmar Allah da annabi Isa a dai Ya riga ya game da Allah saboda haka ba ka iya raba ɓangaren mutum na annabi Isa da ɓangaren Allah. Ka ji wata fassara ta. to saboda ka shi kalma Allah ce kuma kalma Allah ai Allah ce aka ba su shi kuma ruhi mai tsarki shi kuma shi ne rayuwa kun gane ko kenan in ka haɗa zafi ka haɗa kalma ka haɗa rayuwa wa'annan guda uku ɗin su ne za su baka Allah da gabaki kenan sai su dawo sai su ce maka ai su sai Allah guda uku har yau sai su bada misali da cewa in ka kalli rana ta ka saka shi amma kuma duka rana ce ai kaskon ranar wannan wanda muke gani yana fitawa rana ne ko ba rana ba ce hasken rana shi ma rana ne ko ba rana ba ce zahirin rana shi ma rana ne ko ba rana ba ce To amma kaskon bai iya zama rana in ba tare da hasken ba, kuma ba tare da zaki. Sauraka shi ma Allah kenan ba zai iya kasance Allah ba sai an sami kalma an samu ruhu. To shi yasa malaman akida suke cewa wannan fassara kiristoci ne kada kire. Shi yasa Allah ya ce musu al-dhalil batatu. Ba ba ya ba mutu da tura irin wannan misali. Allah ka ce wai sai an haɗa kaza da kaza da kaza da kaza da samu. shi yasa Allah ke ce musu abdallun batattu bacewa ke kai mutum ga irin wannan aiki iya kan bacewa a ce ka kasa ma gane ubangijinka ai abin da ke sa a ce ka zama musulmi ko kuma ka bi wani annabi ai imani da ubangijin wannan annabi ne ko to sai kasance ka ma kasa bambanta tsakanin bayan ubangijin da shi ubangijin bayan abin bautar da shi abin bautar kaga ya bace ka ku buge bace to saboda haka annan malaman tafsiri sai suka ce idan mutum ya ce inna allaha salisu salasatin ba yana nufin salasatu alihatin ba Allah na uku mutum uku ne to bai kafirta ba saboda cikin suratul mujadala Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiu wala hamsatin illa huwa salihu wala anna min zalika wala aksar illa huwa in kana magana masa kan Allah na tare da kai a ko ina ne da ilimin shi in ku uku ne in ku bi ne to Allah shine na ka ga ko magana aka zo ana yi sai ka dai yana cewa mu bi daga mu daga ni sai shi sai Allah kaga Allah nan nawa idan wuri na uku ne amma yana nan cewa ku ku bi abubuwan bauta ne kamar Allah a ba yana nan haka to kenan in ka ce Allah shine salisu shine na uku lokacin da muke ganawa da sirri ba ka kafirta me ke kafarta ka ka ce Allah shine ubangiji na uku da ubangiji guda biyu kiran shi ne na uku ga annabi isa ga maryam allah shi ne na uku ko kuma ga annabi isa ga ruhul qudus allah shi ne na uku nan ka kafarta idan gaskiya in har kai imani akwai wani mutum wanda zai kasance shi ma allah ne wanda da babu shi to ya tabbata cewa ka kafarta wannan aya ta tabbata Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa ma min ilahi babu wani abun illa ilahu wahid sai dai abu ta guda kuma ka gaya musu wala in lam yantahu amma yaqulun in dai har basbar abin da suke ambata ba ba la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim tabbas sai azaba mai radadi ta shafi wanda suka kafirta daga cikin to da kafirci ba annabi isa hayyayi zaɓin shi ya gaba bai taɓa cewa a kira wani mutum a haɗa shi tare da Allah subhanahu bai taɓa cewa a haɗa shi da shi da Allah a wanda su shi manzo ne zuwa bani Isra'ila haka yake ce musu Allah subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da cewa afala yatubu afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim
Allah ce shin ba su tuba zuwa ga Allah su nemi gafara shi wannan ke nuna cewa kowa tuba tana nan buɗe hatta ga ubangiji wanda ke yin shirka ka ne mutu idan kana yin shirka ka ka mutu kowa tuba tana nan idan ka tuba Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓa tuba ne inna Allah tawwabur rahim inna Allah ghafurur rahim Allah ne yawan tuba shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba wa yastaghfiruna hum su nemi gafarar Allah subhanahu wataala akan abin da suka aikata ku sani wallahu ghafurur rahim shi Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jinkai to wane ne annabi Isa alaihi salam sai Allah ya man masih mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablu min qablihi rusul wa ummu siddiqah كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل النبي عيسى عليه السلام bai zama tuba bai zama wani abu ba illa rasulun sai dai manzo shi manzo ne kamar sauran jinin shi ba Allah bane sannan kuma kada halat min qabli rusul hakika manzanni sun gabace sannan wa ummuhu siddiqa mahaifiyar siddiqiya ce wannan yana tabbatar da cewa mahaifiyar annabi isa ba annabi bace ba ba ba annabi bace amma siddiqiya ce malaman tafsiri na sun tura mana cewa menene yasa aka ce ita ummuhu siddiqa mahaifiyar siddiqiya ce me yasa ta zama siddiqa suka ce akwai abubuwa guda uku da suna iya masa amani abu na farko a cikin suratul tahrim karshen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace Maryam yace wa Maryam wa Maryam ibn Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha to wannan saddaqat din shi ne sa ta kasance siddiqa Allah ya da Maryam yin Ibrahim wadda ta kare alfarjinta. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha sannan kuma ta gaskata kalmar ubangijinta ko kuma kalmar ubangijinta. Wannan gaskatawa da ta yi ita ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya siddiqiya ne. Mun gane ko? Wasu suka ce a'a abin da yasa aka kai mata siddiqa saboda lokacin da mala'ika Jibril ya mata magana a kissa ta zo a cikin suratul Maryam ta gaskata shi ta gaskata shi cewa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko lokacin da ta ce mishi anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basharun wa lam aqu قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمره مقضيا nan ta gaskata ba mala'ika jibril mun gane ko wasu suka ce a ta samu martaba ne ta siddiƙanci saboda yawan ibadar ta da gaskata wa da dai Allah subhanahu wa ta'ala da gaskiyar imanin ta dama Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin duk wanda yi ma Allah da kuma yi ma manzo da cikakka biyayya kansa to fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim duk wanda mutanen suna tare da wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'ima minan nabiyyin na daga annabawa kenan martaba ta farko ta bayan Allah na kware su ne annabawa wasiddiqi da siddiƙai. Bisa ba a kawo wa rusul ba, kama a ce, kama da ce milan da biyi na wani mursali da ko? A akwai manzo kuma akwai annabi ko? To me yasa da aka ce milan da biyi na kawai sai aka tsallaka aka sai wajen asiddiƙi, wanda su ba annaba ne kowa san ba annaba ne. Annabiyi in aka ce annabi da manzo da wanda ke annabi tsantsa kawai duka suna shiga ciki kun gane ko ba kowane annabi ne ba yake manzo ba amma kowane manzo annabi mun gane ko akwai maganganun da malamai suke yi bisa kan abin da shi me ake ni da manzo me ake ni da annabi yanzu muna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to shi annabi ne ko manzo duka biyu shi cikamakin annabawa ne daga shi babu wani annabi sannan kuma shugaban manzanni ne daga shi babu wani manzo duka biyu ne aka rige shi akwai bambance bambance guda biyu da malamai suke yi bisa kan haka ce annabi ne ake yi haka ce annabi wasu malamai suke cewa shi annabi Allah ya mishi wahayi amma bai bi umarni da yayi tabbiri ba kenan ya isa ba mutane shi a karan kan shi ke mutanen yake annabi Allah ya mashi wahayi amma bai ce kira mutane shi kuma manzo Allah ya mashi wahayi amma kuma ya ƙorce shi da ya kira mutane kun ga annabi Musa yana ta ya to annabi Nuhu yana ta ya to annabi Isa kun ga ainihin wurin ta ya bani Isra'ila ya kuta na bani Isra'ila kenan ya kira wasu mutane mun gane ko to wasu malamai sai suka ce to ta yaya Allah zai yi maka wahayi na ilimi kuma yi umarta kada ka sanar da mutane kamar ya haka nan za ta kasance kaga ba yadda za a yi kasance haka a ce Allah ya yi maka wahayi a cikin garin ku a cikin kuka kyale sauran mutane a kamfanin su to sai wasu mutane malamai suka ce abin da ake yi da annabi shi na ka ce manzo yana a rasu ana nufin wanda ya zo da shari'a sabuwa wadda saba wanda ya wuce shi yanzu kaga annabi isa alaihi salam mene ne ta shi a taura ko to annabi musa alaihi salam afwan annabi isa ya shi ko annabi musa alaihi salam shi mene ne ta shi a taura to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga qur'ani kenan kowanne cikin su ya zo da sabon hukunci hukunci wa'anda suka saba mana wancan kun gane ko annabi isa ai sai da ya ce ma ya guda ya ce na zo ne da in halatta muku wani sashi na daga abin da aka haramta muku a cikin idan ka ga ya zo da wasu hukunce hukunce wanda suka saba hukunce hukuncen da ke da kun zamanin annabi musa a to saboda ka shi manzo ne saboda ya zo da sabon shara mai amma annabi fa wanda yake an sa annabi tuku wanda ba manzo ba sai aka ce shi yana aiki da abin da aka saukar ma manzo wanda ya gabace shi. To kaga wannan fassara ita ce mafi zama kusa da gaskiya. Tun da bayan annabi Musa an samu annaba ko ba a samu ba an same su farjar masu yawa. Amma ka Qur'ani ba mu labarin su zai ce an ba su littafi kaza ko kaza ko kaza ko kaza. Haka nan ne. Sai da aka kawo ga annabi Isa sannan aka ba mu labarin cewa ya ce ya bani Isra'il aka ba mu tarihi. الصديقين صديقين to nan waga aya ta tabbatar da cewa Maryam alaihi salam siddiqiya ce akwai masu ganin cewa ita ma annabiya ce tunda Allah ya ce kuma siddiqa kidan yana nuna cewa siddiqiya ce babu annabci an gane wanda kuma suke ganin cewa ita annabi ce sai suka ce kalmar cewa wa ummu siddiqa da Allah ya ambata a cikin wannan ayar ba ta kore ta kasance annabi ai da aka zo an zan ambatan annabi Idris alaihi salam cikin surat Maryam cewa kai inna kana siddiqan nabiyya siddiqi ne kuma annabi kaga ashe biyun suna haɗuwa wannan in kana karanta magana ba za ka dole ganin kwakwalwa tana aiki yanzu ka riba wannan da ya ce tunda Allah ya ce wa ummuhu siddiqa me zai hana Allah ya ce wa ummuhu nabiyya mahaifiyar shi annabi ce hukun ba annabi ya ce Ana abin da zai hana Allah ya ce haka ko to tunda ya ce siddiqa kenan siddiqa ce ba annabi to in su kuma wanda suka ce a'a ya dan bai ce ba annabin bace ba ya ce siddiqa din ce bai hana ta kasance annabi saboda akwai annabin da aka kira shi inna kana siddiqan nabiyya kuma shi siddiq ne kuma annabi ne kuma harif kina ga mashi kurami a sha akwai mutum da zai iya samun kurami din to tana yin ta samu kurami din Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gayi wata sifa wadda take sa mutum ya kasance ba annabi ne ya ce kana ya kulan ba kana su su biyar su biyar dawa dawa da annabi isa da hai bayan ya shi Maryam. Biyun nan sun kasance suna cin abinci. Kalmar cewa suna cin abinci tana ba da fuskoki daban daban. Fuska ta farko suna yin wanki. Kowa kan an taɓa Allah na shirkun ina yin yunwa tsakanin da Allah. Kaga cikakken dai Allah ne. Bai kamata a ce na yin yunwa. ya kamata a ce mawadaci shi da ubangiji yiwon ma kan kanta ya za a yi na biyu in yana cin abinci kenan ko tabbas ya yi hadisi dole sai ya yi hitsari ko kuma ya fi bayan gari ɗayan biyu sai an yi wani to shi kuma Allah yana buƙatuwa zuwa ga bayan gari تعالى الله عما يقولون قلوبهم كبيرة Allah ya ɗaukaka daga abin da suke gayyata da kawo suke yi. Allah subhanahu wa ta'ala sai ce unzur kaifa nubayyin lakum al-ayat kadiba ya kani karatu ko mai sauraron karatu irin yadda muke bayyana musu ayoyi muke tabbatar musu da cewa ba yadda za a yi annabi Isa ya kasance Allah ne da shi da mahaifiyarsa amma sai Allah ce sun manzur annabi sannan kadiba ta yaya ne ake karkatar da su ana musu bayani a karkace to haka duk mutumin Allah bai yi nufi ya shigo ba yake karkace ga hanya kana nuna mishi amma shi yana ganin akasin wannan ga hanya kana nuna mishi amma shi yana shan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce kul atabuduna min قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ce musu a ta'abuluna min dunillah yasa ku dora bauta ma wani kuma bayan Allah ma la yamliku lakum darban wala naf'a abinda ba zai kumanar da ku ko kuma yin da ku ba dukkan wani abin da zaka bautata ma abin da ba Allah maka tabbatar da cewa bai iya amfani da ke bai iya idan mutum yana son cewa annabi isa a karan kanshi da maryam a karan kanta ba za ta iya umharar da mutum ko da cutar da mutum su da kansu ga aƙida su suke cewa yahuda sun kashe annabi isa a daisa an gicciye shi ba ko yanzu dan abin da suke yawo da shi dan kristin yana nuna irin yadda aka gicciye annabi isa a daisa shi abin nan gicciye shi ne ma sai kuma su da bauta ya kan dai bata ne wai ɗan abin da aka gice shi da shi kuma yanzu shi ne alama kuma bautar su kaga kuma matsala ta kuma matsala to ya kamata a ce hankalinsa ya nuna musu cewa tun da har suka ma yarda cewa ana iya kashe shi ya za a ce wani mutum ya kashe Allah dan Allah ka nemi wannan matsala kai ta za ka yarda a ce wa ubangiji ko wani ya kashe shi kake yarda haka nan tsawon shekaru biye da nawa kusan dubu kana ganin cewa ubangiji ko wani ya kashe shi wasu mutane su ganin kashe suka yi ce to kamar haka nan idan kaga wannan ke nuna cewa la yamliku lakum darran wala nafa bai an hanar da ku kun bai cutar da bai mallaka cuta kun bai mallaka amfani ga saboda inda yana iya tun kuɗe ma kanshi wata cuta da ba ku ce an kashe shi ku da kan kuka ce an kashe shi mu musulmi ma mu ne wa muka muke tura cewa ba a kashe shi ko muna ba ku haushi da muke cewa alhali cewa ba a kashe shi ba shi ya nuna girman shi da darajar shi yadda a ce an kashe shi. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala ta wa ma qatalu wa ma farabu wa lakin shubha ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba sai dai an musu wani mai kama da shi ne kawai suka kashe mai kama da shi tunda shi wanda shi munafikin da yadda ya nuna musu malaba annabi Isa alaihi salam kusa ne dukkan ƙasashe ko kuma mutane waɗanda za su faɗa a cikin wata matsala sai an samu munafiki ne a cikin su yake gwada hanyar da za a yi kyau da shi kaga shi dai zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu munafikai da yawa an sami su da yawa kuma ya san su shi matsalar munafiki ka kyale shi ya cutar da kai ka taba shi a cikin kashe ɗan uwa shi ne fitar yanzu kai wannan abubuwan da suka tafa ba cikin kira kwanakin na na kwatanta muku da cewa akwai wani mutum guda wanda abu uku ya faru da shi a kashe mutane kusan kaso kashi uku amma wani shi yana yanzu labarin da ake samu jiya sun kama shi kuma tun lokacin da suka kama shi har yau ba a samu damar kashe wasu shugabanni da ke tunda yanzu idan ka ɗauka Hassan Nasrullah shugaban Hizbullah shekara nawa yana gwamnati ya yi shekara shi amma ba a samu nasara aka kashe shi kuma baki da hanci suke da su da Isra'ila amma wannan bawan Allah da aka aika shi daga Iran aka ce ya tafi ya zama da shi ya tafi wajen zaman ya ce mishi ga nan da shi shi ya samu sallah din ya tsaya wuri kaza shi ga nan aka zo aka yi mishi hari aka kashe shi shi wa gabin da aka yi wannan ta wuce yanzu wannan harin da aka kai na cikin watan wanda aka yi yaƙi da kwana goma sha biyu cikin watan yuwan tashin farko aka ce musu mayya mayya shugabanninsu da mayya mayya malamansu na nukiliya da mayamayan jagorori da soshi shabda ta mashi na ruwa na na na ƙasa da na sama duka a cikin an gama da su wazirul difa ministan din na tsaro a ce an gama da shi dukkan wani shugaba wanda ke rike da wata tuta a cikin ƙasar an gama da shi a ce wai kai kai kaɗai kai saura kai ba a gama da kaga hankali bai karɓa wannan sannan yanzu taron da aka yi da wannan tsohon da aka kashe ayatullahi din da shi ya kamata a yi shi bai zo ba aka kai musu hari aka kashe su shi kuma yana ka gaya mun ta za a ce har karo uku a ce ka hita to ji baki tsakani da Allah tun lokacin da suka dahi shi ba a ƙara samun damar kashe ba dole sai an samu mai farfata muku da bari don haka cikin mutanen annabi isa alaihi salam akwai munafikin guda wanda shi ne ya nuna ma wa'anda suke son su kashe shi inda yake yanzu da aka zo tare da shi sai ce bare ya shiga ya hido musu shi yana shiga Allah ya dauke annabi isa yanzu ko da ya hito fuska ta annabi isa ce amma kahon shi da cikin shi na shi. Yanzu da yanzu sai ke ce musu, ni ni ne wanda nake tare da suka ce a a kan musu kake cikin gari. Kawai sai ka sha musu. To shi da sa Allah ke cewa wa ma ka tsaro wa ba su labu wa za ke shubbe haɗaku. Ba su kashe shi ba, ba su gicciye shi ba, sai dai an musu mai kama da shi. Shi ne suka kai suka gicciye suka kai suka kashe Allah Isa alaihi salam. irin wani abubuwan sojiya suna sai dai Allah ke munafiki yana da matsala a cikin kuma dukkan ta yadda za a yi kowace iri ce in za ku sai ka samu munafiki kuma kullum munafiki yana zo maka da maganganun da ba za ka taɓa ƙarfi shi wallahi ka samu munafiki cikin ahlus sunna ne da sai ka samu yayin kowa gefe sai ka samu yayin kowa take wannan sai ka sami yahi kowa ga masha Allah insha Allah Allah inna lillahi subhanahu sai yahi kowa irin wannan kalmomin wanda suke nuna cewa akwai imani ne kusa ka sa akwai imani wanda ke kusa kusa ko wanda ake iya fashewa da kuka kai tsaye to sai ka sami yahi kowa irin kisa Allah yake sifanta munafikai yace wa idza ra'aytahu to kun ji duka da samu in ka gansu jikinsu yana burkika jikin irin wa'annan cikakken ahalus sunna ne wanda gemi Allah ya yara shi an haka ne wanda ga can ya dage shi ne tabbacin ka samu wa in ya kuru in ko suka yi magana to kuwa tasma da qawlihim za ka yi magana su ka annahum khushubun musallam kai ka ce irin rafta ce wanda ake ɗarfin fulafon da ita ba ne wata fasara saboda yara su gane da kyau in ka zo ga fulafon ba ana sa abin da karbi shana buga wani kusa ba kai ka taba ganin wanda ya karkace cikin su me yake to haka ne su wanda ma karkace ya ba a samu shi kula to shi ne ka annahu kushbu musannada kai ka ce itace ne wahanda aka yi azabu da su ka san ai mike suke zatko da kurin nan da mahaɗin nan da ake haɗa mu daidai suke mike to haka magana ku ɗan kuma sannan kullum munafiki zai ce maka shi yana kare addinin Allah kishin addini yana kishin kan wani abin da ba musulunci duk maganar za a yi bisa kan wannan da zai yi duk lokacin da zai yi magana zai musu ma- ma- yi ma mutane magana da abin da suke yawan kishi yanzu ku diba fir'aun cewa a bar shi kashe nan kada fir'aun da zuri hakul musa wal yadu quraba ya kira wajen shi in yana so menene hujjar annabi eh, fir'aun wajen a ba shi dama ya kashe annabi isa a bar shi yace inni akhafu an yubaddila dinakum ni ina son- ina gudun ya canza muku addini daga bauta ta ko kuma kuna bauta ubangiji dibak wai shi ne dalilin shi au an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya bayyana banna a cikin kasa da irin wata hujjar sa Abu Jahal da kafaran Makka suka yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ana duk lokacin da ka zo da abin alheri sai ka samu nahiyin da zai haka munafikin nan yana aikata ta yaro yana aikata ta mace yana aikata ta tsoho yana aikata ta kowane iri kuma ka gane shi ba haka ba ba ko da lokaci ake iya gane shi ba. yana iya kasance a aqrabu qaribin ne mafi kusan ka sai ka shi ne munafiki shi yasa bahaushe yake cewa munafikin ka munafikin ka a a a za a kyanka ko to akwai wani yawwa wani ya gayyar tabar maka yawwa tawar ma tana maka rishin ladabi ka kawo ta take shumuduwa ai din da kai tawar ma ta sai ko to haka muna shi din da kai canza san canza kai da canza shi ah la ya mun ta san ki wallahi mun ta ki Allah ya maka kaza Allah kaza kaza kaza sai kai shigo mu dai Allah rawa mu da mu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu huwa samiul alim Allah shine mai yawan ji kuma sannan masani za mu tambaye ko Ko tambaya ɗa guda ka ce.
a guda Mm, to don saboda kan taimako da lokacin mm, kenan za mu ci gaba da yin karatun mu lokacin da muke yi saboda sai na ɗauki su baba na kai sojin wa'azi su ba su rage lokacin su mm.
kun gane ko suna nan suna yi Sai takwas za a cika musu.
sunan masallacin su ba a yi kyamun da yanzu
Mm, to saboda su ba su rage lokacin su ba yana nan tare da rabaci mm, takwas.
kenan in na ce sai na ɗauke su na kai su kenan ba yadda za a yi yanzu ƙarfe tara daidai kenan karan uwa mu bar shi zuwa wancan lokacin in dai takaita za mu sai mu ɗan takaita Mm, to sannan kuma zuwa ranar ishirin da hudu insha Allah za mu tsaya saboda ita ranar da su ma za su tsaya ashirin da- da na so tun yau ku tsaya amma tun da sai sun kai wancan lokacin kenan dole sai dai na hito ko to ƙarar in fito su ɗin nan mu ƙare tare da lokaci guda ya insha Allah mm. Na tambaya ta farko ce malam a takaice dai kirista kafiri ne.
eh a takaicin kafiri Na. Mm. Tambaya ta gaba ce malam mutum ne ke zaune zaune a kira sallah har a tada Eh.
sallah Eh.
bai tashi ya- bai tashi ba sai an ƙare sannan ya tashi ya yi sallah malam wannan menene hukuncin shi sannan malam akwai wanda ke yin wata sallar ya bar wata malam cikinsu menene
shi wata na farko wanda ta kira sallah a kan da zaman shi Mm.
shi wannan mai wasa da sallah ne.
Mm,
su ne alladina hum an salatu sahun mm, fa wailul musallin alladina hum an salatu sahun Allah ce bana azaba ya hada masu sallah wa andi alladina hum an salatu sahun wa anda suke rabu da lokacin sallah su an gane ko nan akwai malamin tafsiri yake cewa mun gode ma Allah da Allah ya ce alladina hum an salatihim sahun wa'anda suke rafkananni daga sallarsu. Bai ce allazina hum fi salatihim sarhu wa'anda suke rafkana a cikin sallarsu. Saboda rafkanwa ita ce mantuwa a cikin sallar. Mun gane ko?
mm, To wane ne ya taɓa yin sallah bai kafa ruwa ne? Kaga babu shi. To ba su ake nuni. ba. Sai Allah ya ce allazina hum an salatihim sarhu. Wa'anda suke rafkananni daga sallarsu. Kenan irin wannan mutumin wanda yana shi ana yin gina sallah. A tsara a yi sallah har a gama shi bai tashi da to su ne ake yi wanda kuma ke yin wata ya bar wata wannan kuma tarihi salati tarihi salati ne dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai da barki wa bai da shirki wa kufri tarku abin da ke tsakanin mutum da shirka ko kuma tsakanin shirka da shi ne barin sallah yace wa mutum kamar taraka ha duk mutum da ya bar sallah nan ya ga to rashin yin matsaloli yi matsaloli ba sa a ci maka wai kai mai yin sallah a kai kana daga cikin wanda suke barin sallah kana iya gama Allah ya
sai tambaya ta gaba ce malam shin mahaifin mutum za su iya sakin matar shi ko da ba da izinin shi ba
ai ba ba ko ba mahaifa ce ne kawai
kowa mutum ba da izinin matar shi uba yana iya kai wani cin aure ruwa ne to yana iya sakin mace amma uwa tun da ba ta zuwa masallaci a ce ta ci waliya sai da ta ta rikicin da za ta yi amma ba za ta iya sakin mata mata mata in kuma ta sake ta mata sake ba kun gane ku uba in yace baka sake mace komai da kake son ta ka sake yasa Allah bin Umar Umar bin Khattab ya tsawace mashi sake wata matar shi ya kawo karan Umar bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar ya ce in saki matata ni kuma gaskiya ina son ta ba ni saki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda dai har ya ji ka sake ta magana ta kare kuma ta kare ita kuma kowa ba in ka ce ka saki mace shin wajibi ne ka sake ta to sai a damu ita kuwa haƙƙi don da kuma sa kanka nan ba haƙƙi uku ba shi ba na tsayi to yanzu mai haƙƙi uku mai haƙƙi ɗaya aka ce iya umarce ka kai abu kai ya yake da mai haƙƙi uku ke a ka ga ba ɗaya ba ne idan ita ma tana da haƙƙi so da yawa irin cutar da mata za su iya yi maka sai mata suke iya gano cutar namiji da irin za a yi mushi wannan bayanin ba zai iya gane kai kana ganin masu ka mutu da kirki ce lahiya lahiya take zaune da kai amma ka ga mahaifiyarka ta tsane ta to akwai dalilin da zan ba a tsanan mutan haka kurum babu da hikimomi kai idanunka idanun soyayya ne ba su ganin komi ita kuma idanun ta idanun tana kishin ɗanta ne akwai abin da suke idan duk lokacin da uwaye suka shirke irin wannan abu a dole tsaya a ajiye soyayya a gehe a kalla abin da suke yi mene ne kunya su suna da kunya da ke kwari to a yi aiki da maganar su in ba su da kunya mai kwari a samu wani wanda su uwayen suke jin kunya musamman bangaren uwa ne nan nake zance ba ta bangaren uwa uba ba a kai ƙara shi sa kai wannan abu shi sa in ka ga rikici in uba ya shiga cikin shi to ya kawo shi magana ta kai duk abin da za a baka jin uba na miji yana yi maka magana ga kai bai ma ce maka kai tsaye ka sake to duk da ya ce maka ka sake to magana ta kai kashi abu ya kai ya kawo ba na zance uwa ne uwa kana kai ƙara ta wajen uwa in har ta gamsar da shi da cewa dole sai ka sake su ka sake su kana kai karar da wajen dangin wanda suke jin kunyi su kuma su magana su tsawatar da ita ba sakan wannan in ta gamsar da su ba sakan ta sai ka sake mata ka sake ta shi mun gane ko ba a iya bai da ba amma kana iya mata duk cikin duniya amma uwa ɗaya ce ba da za a ce ka samu wata batari bai saboda haka suna da hakkin su ma a kanka famun kama suna da haƙƙi akan bai kamata ka ɗauko musu wata wanda ba su yarda da a kawo ta a ciki ba ka sanya musu a ciki haka kurum kai na ka zo kawai ka sa dole sai an sanya ta cikin famun da shi bai halitta ba suna da haƙƙi su ma za ka wani yadda ka san in za ka ɗaukar ita ma iya ka gaba da su ma dangin naka suna da haƙƙi shi da kake ganin ka al'adun hausawa su da yawa sai ya kasance ba a baka damar ma kai ka bada da kanka wani kanan ka ne ko wani magajin ka ne ko wani kanko baban ku sai a ce shi ne ke bada ya sai ku tani ba wani saboda gidan ma ne ba ran saboda haka kai kai da ke ya wani lokaci tana ma yawa kana ba hankali yaro ne ka haihu dama auren gata ne a kan baka yi wayo ba sosai ba ka aure ne ka haihu ne sai sauri ta girma ita ma to kana ɗauko ta tafi ka san mutum da kai haihu kamar ki da magani duniya akwai mutum da zai auren da ya shi amma bai kai shekara arba'in ba ko akwai su kenan ba ma akwai shi ba ko akwai su don sai aka ce sai kanan baban shi ko kuma gajin baban shi mai shekara sittin shi zai fara kaga da abin da ya taso wannan nazarin shi ne zai shiga gaba yanke hukuncin sa to zamani da kuma ilimi da yayi yawa ya sa duka wannan abubuwan ganin su ba wani abu ne ba hali wani abu ne da yake cikin zuri'ar ku tana da tasiri wajen mutuncin ku da darajar ku a zuri'ar ku bai kamata a ce an samu mutum bai kamata wanda ya sa al'ada mai kyau da kuma shahara mai kyau ta wannan al'umma ko kuma ta zuwa to wannan wani su ne kada suke iya tsaye su kare wannan kai zaki na soyayya ba ka yawa wannan shi
tambaya ta gaba ce malam wai shafa'i da wuturi ana iya yin jam'i su koda a wajen ramadana ne kamar a yi ma'ana kenan shafa'i da wuturi kamar yadda ake yanzu kenan aka yi asham ana yin su yanzu kamar wajen ramadan eh ana yi ana iya jam'i su ana iya ba bambanci tsakanin cikin ramadan da wajen ramadan ba su bambanci na'am tambaya ta gaba ce malam mutum ne ya je masallaci ya yi sallah to ashe masallacin na 'yan shi'a ne bai sani ba sai da baya ya san masallacin nasu ne to malam waya sallar shi take to shi yanzu sallar ya yi irin namun ci uku wata iri to irin namun ci saboda su kasa akwai da suke nasu ko kuma su ne yi irin namun ɗin nan saboda tafiya don su koyi wani abu yana yawa ya kasance wasu malamai suna ganin cewa idan mutum yana da bid'a wanda kan karatu ba a yi sallah ba amma in bida shi ba kan kara wace kana iya sallah ba kin in bai tafi da wannan sallar da bayan bayan bayan dan shi ya saki da shi ya saki to to da bai tafi da ita
na sai tambaya ta gaba ce malam mutum ne ke yin asham kuma ya je ya yi kiyamun lele to malam ko hakan ba laifi ba ne
ba laifi ba ne amma abin da yake mafi zama daidai shi ne hadisin na ya shara da lawa a nan ta nan su ta sanar kun yi sallar da ce bai karawa akan raka abun guda idan ya kara bai wuce kara raka abu da ta mun sallar da lawa idan sai ta koma raka abu guda kun gane ku shi sa daga yawa daga cikin malamai suke ganin cewa kar kun yi wuce wannan raka abu da mun da ke sunna ta nan sunna wasu kuma sai suke dogaro bisa kan wani hadisi wanda ke cewa salatu laili masna ita sallar dan raka'a bibi ce ake raka'a bibi ce ake yi kenan idan hashiyar ba kuma in yi tsoron ka alfiji ne kullu to sallar raka'a kuma ida sai sallar da abu ta su mutu na kuma ba sallah za ta mutunce mishi abin da shi in sallar sai suka ce mutum da an ce raka'a bibi ce kenan ba ta da yarda idan kusa kan wannan da kake ganin Saudiya suna yi raka'a biyu har sau ishirin. Kun gane ko? Duk da na ga wata fatawa ta su wata ke cewa me da ta za ta yi raka'a goma sha ɗaya dan azumin ba. Ba san ga ko ana haka nan ko ba ko sun yi aiki da ta raka'a dai goma sha ɗaya sai su kuma sannan za ka ganin cewa suna yin sallar tarawih sannan kuma su koma su yi sallar idan ne. Duk da neman falala ne. to ba iya cewa mutum ya saba amma in kana son ka yi daidai da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan sai kasance ka yi raka abu shi yin daidai da sunna daban sannan kuma samun ladami da yanzu kun ga akwai mutane guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake su da suka tsaye sai janaba da kawo yanzu guda sai yanzu sai suka yi taimakon suka nemi ruwa ba su samu wani kisa sai suka yi taimako da suka yi taimako yanzu bayan sun yi nisa daga inda suke sai suka samu ruwa sai guda ce tun da an samu ruwa ni sai na yi albarna kuma na sake sallar da na yi can da taimako guda shi kuma sai ce a shi ba zai sanya ba sannan da ya yi da ta masu ta yi da musa da gima ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam kai kai da ka sake sallah kana lada ne lada sallah da kai da taimama da lada wannan sallah da kai da ruwa da kai kai kuma wanda baka sake ba kayan daidai da sallah to zuwa da yake babba wani ke babba wanda ya daidai suna shi ke babba to shi yasa duk sunna da kake ji ana ta sunna sunna sunna sunna sunna ana ne kai daidai da abin da annabi yi shi ne ake ni ba wani dan ka sai kayi karakatan kacan Allah na iya baka lada ba eh Allah na iya baka lada yanzu ka doki wanda suke rahmaniyanci kiristoci wanda suke kin yin aure su ce ta bauta Allah cikin daji Allah ta yawo rahbaniyya da nifta da amma ka tabna ha alai ilm ya fa fa ma ra'a haqa ayya rubananci ba bai cikin addauran kulli ba a rubuta muku shi su suka kirkiro abin suke dan neman kusaci da Allah kamar kai yau kace ba za ka yi aure kawai kai za ka zama kai tabbata Allah ne duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan cikin musulunci yamma akwai mutumin da zai zama ya zo ya sanya maka shi dora maka shi kullum azumi da yau in dai ko ba zai ba shi bai ya ta wa ya samu ka ba da ya samu ka ko kai sai ya mun gane ko to yanzu wannan abu da kai bai hana a ce Allah ya baka lana me amma in kai daidai da sunna fa shi ne ke daidai shi ake so Allah ya samu gani Na'am, tambaya ta ƙarshe ce malam idan mutum ya yi arwalla sai ya yi sai ya ji kamar ya hidda iska to malam sai sake arwalla ko kuya a siyasa mai yaqini da yaqini la yazun bi shakk in kamace yayi ba ya tashi kisa nan sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya karanta cikin gurin sallar shi sai ya ji wani abu ya hito mishi annabi ce fala yansa in kai tashi daga inda yake hatta yasma sautan aw ya ji da riya sai in ya ji sauti ko kuma ya ji wani wari ya hita daga cikin gini ya same ki to nan ne malaman usul fiqh suka samu wata ka'ida da ta al yaqin la yazulu bi shakk malaman fiqh in ba su sai aka wannan ka'ida shi yaqini bai kushewa da shakk kenan yaqini yaqini yake kusa da shi mun gane ko kenan
sai masu bar addu'o'i muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu muna roƙon Allah ya karar da arziki tabbata da shi na